أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا هدو قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta sittin da takwas zuwa ta sittin da tara a cikin suratul an'am a yau ma nan za mu ɗora insha Allahu ta'ala a shafi na ɗari da talatin da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah ya sa mu yi kyakkyawan makoma, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu na bayanmu, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah ma Allah ya ce wa ma'alin ladina ya taƙuna min hisabihi min shai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون kafin mu shiga cikin tafsiri gadan-gadan akwai waɗansu istidrakatar da nake so in yi bayani a kansu jiya ayar da muka kawo a cikin suratul safat mun yi wato bayanin kan cewa mun yi shakka akan awa aba'unal awwalun shin akwai shi ko babu shi saboda haddace ta alqur'ani to ka abar mutane cikin rikici dan wani in an karanta an ce akwai ko babu in babu ta haƙuƙi yana iya cewa wani baya yin kuskure to ɗan adam bai bushe ba yana yin kuskure dan haka dai kalima ta awa aba'un al-awwalun akwai ta cikin suratul safat akwai ta cikin suratul waqi'a abinda abbanbanci in an ce awa aba'un al-awwalun cikin suratul safat qulna am wa antum dakhirun amma a cikin suratul waqi'a awa aba'un al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da haka ƙara a tabbatar domin amana ce littafin Allah ne magana ta ilmi magana ce ta amana kana mutuwa zaka koma gaban Allah wani zai ce a'a baka yi kuskure ba to waye kai ba ka yi kuskure ba Allah ya gane da mu abu na biyu hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda muka kawo na masalul jalis salih an gane ko mun kawo shi mun ce riwaya tana cikin sahihul bukhari da sahih muslim wanda Imam al-Baihaqi ya kawo ta to mun danganta wato Abu Umama shi riwaya a cikin sahihul bukhari da sahih muslim amma zance mafi inganci duk riwayoyin da ta sahihul da ta sahihul bukhari da ta sahihu muslim da wadda imamu al-baihaqi ya kawo cikin shu'abul iman dukkan su daga abu musa al-ash'ari ne an gane ko kawari ya koma wajen bincike ya ce to kakari akai abin nan mas'ala ta uku kuma da nake so in ja hankali da muka zo wajen tafsiri mun ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat muka ce alqur'ani yana bada labarin abinda al'ummomi suka wato abinda al'ummomin da suka gabace mu yadda suka rayu to mun kawo aya afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim uslubi ne wani zai ce to ai afalam yasiru fil ardi istifhami ne an gane ko to fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim shi kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim yatadammanu al-hath ala bahth al-akhbar yana nuna cewa ya kamata mu tun yayi bincike akan labaran mutanen da suka gabace mu kenan akwai uslubul ikhbar kamar neman yadda suka gabata kuma akwai uslubul istifham kawai yace akwai kuskure cikin wannan magana ina fata an fahimce ni sannan qadiyya ta karshe kafin in ci gaba cikin tafsiri shine da muka kawo hadisi muka kawo shi muka ce ibnu khuzaima ya kawo shi sai muka ce cikin littafin sa ba mu faɗi wani littafi ne na ibnu khuzaima ba an gane ko to ibnu khuzaima yana da littattafai da dama amma da yawan su ba a same su ba sai da littafin sa mafi shahara shine sahih na ibnu khuzaima sannan kuma ya sanya ma littafin sa suna shi da kansa مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصول إليه كو موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار wannan sunan littafi ne shi yasa malamai ba su damu da kawo sunan littafi sai ce sahih ibnu khuzaima dan yayi tsawo da yawa ni dai a duniya ba san littafi ba mai suna abin ga littafin sunan da littafin da sunan sa ya tsawo irin wannan littafin an gane ko to dan haka dai kila hadda sharuɗin littafin ya karo a ciki don ka gane sharuɗin sa Allah ya taimake mu Allah ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay ba akan ba komai kenan babu wani laifi akan alladina yattaquna waɗanda suke jin tsoron Allah min hisabihim daga hisabin waɗanda suke khawdu fi ayatillahi subhanahu wa ta'ala an gane ko mun ka magana guda biyu walakin zikra sai dai zikra ne malamai suka ce zikra ismul masdar ne bi ma'ana at-tadhakkur ko ko bi ma'ana at-tadhkir in mun ce at-tadhakkur tunawa an gane ko in mun ce at-tadhkir shine tunatarwa to kamar yadda muka faɗa cewa waɗansu malamai suna nufin wannan aya lokacin da ta sabka wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum tun farko ba an hana musulmai su zamna tare da kafirai an gane ko to sai ya zamanto ma'anar walakin zikra sai ta zamanto tunatarwa ne ko wato a tafkir kenan ko kuma ta zamanto a tazakkur ya zamanto sanadiyar tunawa ga kafirai su gane abin da suke yi bai da kyau don an kaurace musu tunda an hana musulmi ma su zamna amma in muka ɗauki waɗanda suka ce a'a wato an ba su izini su zamna farkon musulunci saboda ba su da halin yadda za su yi ko ba haka ba to daga baya sai aka shafe wannan hukunci kenan walakin zikra sai ya zamanto su musulmi su tunatar da su cewa bai dace su shiga cikin ayoyin Allah ba su yi maganganu da istihza'i da kutsa mu ayoyin Allah akan abin da ba su da ilimi akan sa kenan wancan tun farko an hana zama na biyu ana iya zaunawa amma a tunatar da su an gane ko sai zamanto zikra tunatar da su bayan an gane baka zauna tare da su baka cigaba da musu wa'azi wanga ko zikra a'a suna magana ka tunatar da su kai kokarin su bari saboda abin da suke yi ba mai kyau bane in mun dauki wannan fasara an gane ko la'allahum yattaqun da yi su kafirran za su ji tsoron Allah domin da wa'azi ne mutane suke musulunta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa shi kadai ne musulmi amma daga baya mutane suka fara shigowa har ya kasance suna shigowa da dama mun fahimci wannan da kyau ko waɗansu malaman tafsiri sun ce la'allahum yattaqun su masu takawa saboda su samu tsoron Allah to ai an ce alladhina yattaquna su da masu na tsoron Allah to la'allahum yattaquna saboda su doge a cikin jin tsoron Allah domin wato waɗanda suka faɗi wannan fassara wai saboda in kana ci gaba da aikin da'a Allah kuma zaka ƙara yi gaba walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ko ba haka ba ana son ƙari a cikin shirya kenan nisantar mutanen banza shi zai taimaka musu Allah ya ƙara musu tsoron Allah subhanahu wataala duk da yake waɗansu malamai sun nuna cewa dabiri la'allahum ya koma zuwa ga alladina yattaqun yayi nisa wallahu ta'ala a'lam sai Allah ce wazaril ladina ittakhadhu وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كبر ذر بمعنى كبر فئلي أمريني wanda yake ya samo asali ne daga fi'ili na wazara sai dai malaman lugha suka ce a cikin larabci ba a yi amfani da wannan fi'ili ba sai da wato siga guda biyu fi'ili amri zar da kuma fi'ili mudari'i ya zaru shikenan amma sauran tasarif ismul fa'il ismul maf'ul da abin da ya kama da haka da masdar shi wannan fi'ilin bai da shi a alqur'anance a larabcin alqur'ani kuma laraba ba su yi amfani da shi ba shi yasa nan zar fi'ili amri ne sai dai ya kamata ya zama yana da sukuni ko ko ba haka ba sai an ka ce zaril ladina saboda zar ra'un tana da sukuni alladina akwai sukuni kenan wannan kasra arida ce wa in sakinan iltaqaya faktir ma sabaq wa in yakul linan fa hasbuhu ahq in sakinan iltaqaya idan harfa masu sukuni bi suka hadu wato iltaqaya suka hadu faktir ma sabaq harfin da annabi farko sai kai mai kasra domin in ba haka ba bai an gane ko to shine wannan kasra zaka gane ariza ce wato zar asalin shi wazara ne shina da fi'ili madi amma an shafi ba ai amfani da shi ba yazaru shine fi'ilin shi wanda yake mudari'i to an yi amfani da amri an yi amfani da mudari'i amma ba ai amfani da sauran sigogin ba an gane ko zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo fi'ili mudari'i nashi a cikin alqur'ani da amri nan wa zaril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa a cikin suratul hijr ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون كوبا هكذا ويذرهم في طغيانهم يعمهون لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر أنقانيكو to dan haka dai shi yasa malaman lugu suke cewa to waɗannan haka aka same su ba za a yi amfani da wani abu ba wanda Qur'ani bai zo da shi ba an gane ko sai dai majma'al lugha al-qahira suna ganin cewa wato waɗansu fi'illai waɗanda an ji laraba sun yi amfani da su amma ba a cika su ba kuma kiyasi na iya cika su ana iya a cika su in ba irin waɗannan ba an gane ko kamar kada shine yayi kusa to alka'idu shine ismul fa'il suka ce gaskiya a cikin larabci ba a cika amfani da shi ba ba a same shi ba ko kuma akwai shi cikin sha'ir tun da an kawo shi cikin sharh ibn aqil amma yanzu a larabci na zamani a cike tun da kiyasi yana basuwa da wannan kuma suka bada hujjar cewa larabci yare ne wanda yake na ci gaba cewa waɗansu malaman lugha da waɗansu malamai suna ganin cewa ba a istishhadi a kafa hujja da shi'iri na larabci wanda yake ya wuce karni na hudu an gane ko akwai wasu sun ce ba kafin karni na hudu suka ce saboda daga wannan lokaci larabci ya lalace kasance wato waɗanda ba laraba ba sun shiga cikin musulunci sai larabcin ya samu matsala kenan duk sha'irin da ya zama to gaban karni na bayan karni na hudu yake ba a istishhadi da sha'irin shi majma al-lugha al-qahira suka ce a'a kowane yare a duniya yana ci gaba ka'inun hayyun na dan haka kowane mutum za a auna ne a ga maganar da yayi shin ta yi ko ba ta yi ba ka a ce wannan qadimun ne ko hadithun ne a koma zuwa ga kiyasi da ka'ida kuma wannan shine ra'ayin da yanzu suke amfani da shi to ala ayyati hal dai a cikin alqur'ani da yaren larabci wannan fi'ili na zar bai zo ba face amri face kuma fi'ili mudari'i wa zaril ladina ittakhadhu dinahum kamar waɗanda suka rike addinin su an gane ko la'iban wa lahwan dinahum nan an yi fassara guda biyu waɗansu malamai suka ce dinahum nan abinda sun ka ɗauka na al'ada abinda suke aikatawa yau da gobe zuwa ga addini la'iban wa lahwan sun ɗauki addini la'iban abin wasa wa lahwan da abin shagala ma'ana suna wasa da addini kuma suna izgili zuwa ga addini sun ɗauki addini ma har abin shagala wato har ya shagaltar da su misali wa idza nadaitum ila salati takhuduha huzuwan wa la'iba kaga lokacin da ake kiran sallah akwai masu izgili zuwa ga masu yin sallah an gane ko kenan sun riƙe addinin su ma'ana abinda suke yi yau da gobe zuwa ga addinin musulunci an gane ko shi yasa ma Allah ya hane mu mu riƙe su masoya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wadansu malamai haka suka tafi akan shi an gane ko wadansu malaman tafsiri Abu Abu Sa'ud yana daga cikin su yake cewa wato wadaril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa kabar waɗanda suka rike addinin su wanda suke akan shi la'iban wasa wa lahwan da shagala domin duk addinin da ba na gaskiya ba sai ka iske cikin shi akwai abubuwa waɗanda aka kirkira aka danganta zuwa ga Allah waɗanda ba su kamata ba su cancanta ba da addini misali in muka ɗauka a cikin kiristanci coci ana kiɗi ko ba a kiɗi ko mu ce kiɗa ana yi ko ba a yi ana rawa ko ba a rawa ana waƙoƙi ko ba a waƙoƙi eh ana yin abubuwa daban-daban to yanzu da wannan za a neman aljanna eh sannan kuma za kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikan laraba ana tsawafi uriyanan mace wato tana tawafin ka'aba abin nan ba tare da sutura ba jir ko ba haka ake cewa ba to wannan shi ma don neman aljanna ne sannan kuma muka'an wa tasbiya ana tabi sannan ana fito ko shewa a bakin Ka'aba wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya yanzu wannan shine addini ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa addini ba ya koma wasa shi yasa kullun ake son a sace ka cikin addinin da ba na gaskiya ba sai a halatta ma wadansu abubuwa a ce maka ai babu matsala shi yasa gaye an haramta mishi sauraron music amma yanzu sai aka dauko piano da aka dauko piano sai aka buga sai aka ambaci sunan Allah sai an kace to wannan ibada ce kaga an an sauka mai ya samu ya samu damar da zai samu wata ɗan music wanda zai jin daɗi da ita wannan duk ba gaskiya bane addini sake yake ina fata an fahimce ni to dan haka dai ka bar waɗanda suka riki addinin su ma'ana suka da suka yi ma addini ita ce addinin su yau da gobe har ta zamanto wasa gare su an gane ko suna kuma izgiri har suka shagala wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa ko ko addinin da suke akan shi wanda suke neman shiga aljanna a shagi a cikin coci a yi rawa da mata a yi rungumin mata a yi zina a yi waye ne kuma a ce wai duk aljanna ake nema wa garratuhumul hayatud dunya sannan kuma rayuwar duniya ta ruɗe su an gane ko nan an danganta rayuwar duniya ta ruɗe su wani lokaci kuma an nuna wato abin nan abinda suke akan shi na addini shine ya ruɗe su ko ba haka ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna to nan an nuna abinda suka kirkira suka sa cikin addini shi ya ruɗe su nan ko an nuna wa gharratumul hayatud dunya an gane ko rayuwar duniya ta ruɗe su wani wuri kuma sai a nuna shaytan ne yake ruka ko ba haka nan bane to da haka kaka ya ayyuhal insan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تتكيس ونين يرؤيس شيطان يرؤيس ko rayuwar duniya ce ta ruɗe su ko abin da suke kirkirawa ne na addini ya ruɗe su ka gane abin yake babu matsala ina fata an fahimta in an ce shedan shi ya ruɗe su ta hanyar shi ya kawata musu bayan shedan ya kawata musu sai su da addinin su marmakon su ɗauki addini na gaskiya sai suka ɗauki addini wanda ba na gaskiya ba to wannan abin da suke gani na jin daɗi sai suka ga ba za su iya haramta shi ba bari su bi hanya wanda za su halatta shi saboda a more da haram amma ta hanya halal shi yasa sai wannan abin ya ruɗe su kenan in ka kalli shaitan ya tsawata musu rayuwar duniya har suka zo suka halatta abin da Allah ya haramta suka haramta abin da Allah ya halatta saboda suna ganin shi suna jin daɗi suna shaƙa suna jin daɗi suna sha suna jin daɗi ko ba haka nan bane suna yin abubuwan da suke ƙayatar da su suna jin daɗi to don haka kaga dai wannan ruɗin ya taso daga nan zuwa ga nan daga nan zuwa ga nan Allah shi muna tsari shi yasa Allah sifanta rayuwar kafirai gaba ɗai wani lokaci cikin wato abin nan gurur ne take karewa ilal kafiruna illa fi gurur wa gharratumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su an gane ko suna nan suka shagala da ita an gane ko wa zakir bihi kai wato kai wa'azi ka tunatar bihi da shi alqur'ani an tubtala nafsun bima kasabat malaman tafsiri suka ce li Allah nan zaka kaddara li Allah ko zaka kaddara karahata ko zaka kaddara makhafata domin nan bayyuwa wa zakir bihi an tubtala nafsun bima kasabat a'a li Allah tubtala nafsun bima kasabat ko ko Allah tubtala nafsun bima kasabat an gane ko wato akwai lokacin da dole sai an kaddara lamu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayanin ayoyin alqur'ani an tadillu eh sai ka ce Allah tadillu ko mi tsaurin kanka ko mi tsaurin kanka wallahi sai ka kaddara lamu anan don bai yiwa a ce Allah yana mutane bayanin ayoyin alqur'ani don su bata in ka ce Allah don ka kubata sai mu ce to aka rabaka Allah da Hausa ka ce don ka kubata amma a larabci an tadillu yake kaga dole sai ka kaddara lamun shine ake cewa tafsirul qur'an ala daw'il maqasid koko wato abin nan a tsaye tafsirin alqur'ani akan maqsad kishi koko aljam'u bainal ayat don Allah yayi bayanin ayoyin shi dan mi dan mu shiriya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna kaga ko dole in ba a kaddara lamun ba yubayyinu Allahu lakum an tadillu sun ci karo da juna shi ko Allah ya ce walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira وذكر به أن تبسل نفس كنا لألا تبسل نفس كوكو كراهة أن تبسل نفس كوكو مخافة أن تبسل نفس كلمة الإبسال ترى سامو أتني دقاء البسل أنقاني كو دباء دسين دلام سي أنك قارا ألف سي سن أبلس يبلس إبلاسا أنقاني كو كلمة البسل دلالة تنرهن المنع شيني هني abin da aka hana shi yasa suke kiran zaki asadun basil zaki wanda ke da hausa suna fassara shi zarumi amma abin da ake nufi albasil almumtani allazi la tanfalitu minhu farisatu wanda abinda yake son ya farauto la tanfalitu minhu ba ta iya tsire mishi kenan ya zama to batil wanda ya kewaye ta ko ina to shine asalin shi almanu to an tubsala nafsun shi yasa wadansu malaman tafsiri anan sai sun kace an tubsala nafsun ai an tuhbasa nafsun bima kasabat za a daure rai an gane ko saboda abin da ta aikata waɗansu malaman tafsiri suka ce a an tufdaha nafsun bima kasabat dan kada a kumyatar da wata rayuwa saboda abin da ta aikata ina fata kun fahimce ni waqila waɗansu malaman tafsiri sun ce a an tuhlaka nafsun bima kasabat dan ka a halakar da rai ga abin da ta aikata waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a waqila an tujza wato an tujza bima kasabat kenan ma'ana an tubsala dan kar a sakan kamare ga abin da ta aikata mai jalalaini yace an tuslama ila halaki kenan dan kar a tura ta an gane ko zuwa ga halaka to kaga duk waɗannan tafsirin duk ƙarshe suna koma zuwa ga abu guda wani in yadda waɗannan maganganu sai ce malaman tafsiri sun yi sabani a ba sabani bane wato sabani kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu shine za a samu sabani amma dukan maganar za ta koma zuwa ga abu guda akwai ikhtilafu tadad za a samu sabani ta wannan tayinan ta wannan tayinan to a wannan ne ake son a samu sanin bambanci tsakanin fassara wani da wani tawa za a rinjaye amma in ya zama to duk za su haɗe abu guda shikenan babu wani abu sai dai a ce wanka ta fi fitowa a fili a sarari wannan kuma tana bi bayan sa domin wanda ya ce za a daure rai za a daure su kuma ba za a daure su ba khuduhu fa hullu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluku in ma ka ce an tuhbasana ana nufin za a kulle su ko ba haka nan bane to za a kulle su a cikin wuta ko ba haka nan bane to yanzu idan muka dauka kuma da ce an tufdaha za a kumyatar da ita Allah ce yau mutu bilas sara'ir, fama lahu min kuwatin, wala nasir, an tuhulaka, wanda ya ce an tuhulaka, za su halaka ba za su halaka ba, an gani ko za su halaka saboda za su ga a cikin wuta, kuma ayoyi da dama sun nuna cewa kafirai halakakku ne, ina fata an fince ni, wanda ya ce an tuji za, za a sakan ka mata ake nufi, tabbas za a sakan ka musu, in an sakan ka musu za a kumyatar da su, in an kumyatar da su za a ɗaure su, in an ɗaure su sun halaka, shina wato dan mai jilali ya ce an tuslama ila halak duk karshen fassara ba su ci karo da juna ba to dalibin ilimi in yana duba littattafan tafsiri wallahi sai yayi hattara rashin sanin ka'idodin tafsiri da tura masa dalibi sosai wajen karatu domin zai zo ya ce a'a an ci karo maganganu sun ci karo da juna alhali ba haka nan bane kalima ta an tubsala ana amfani da ita ablasa yublisu iblasan wato shine al'ais shine wanda ya yanke kamna wani lokaci ana amfani da ita an gane ko wanda ya yanke kamna shi yasa aka kira shaytan iblis domin mi domin ya yanke kamna daga rahama Allah subhanahu wataala ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin shina da la'anta ila yawmiddin har zuwa ranar tashi alkiyama in an zo kiyama kuma bata kare ba za a kai shi wuta la'ana ta ci gaba ila al-abidil abidin dan ka a ce ila yawmiddin ka ce a to bayan yawmul ila yawmiddin kin to bayan shi fa a'a har wucewa za ta yi domin bai tare da yarda Allah subhanahu wataala an gane ko shine al-iblas shine yanke kauna daga rahama Allah shi ma yana daga cikin alwato at-tayis ko al-ya'su don Allah yace laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan فإذا هم مبلسون أي آيسون من رحمة الله تعالى الله شي من tsari. dan haka an tubsala nafsun bima kasabat ko ka a yanke mata kamna daga rahama Allah in ba mun fassara shi da wannan bima kasabat saboda abin da ta aikata an gane ko dan haka bima kasabat abin da ta aikata kenan waɗanda ke cewa mutum kada ya yanke kauna daga rahama Allah bisa ga abin da ya aikata in yayi in ya tuba kai yanke kauna amma a ci gaba da shan giya a ci gaba da zina kuma a ce duk aljanna za a walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu masu imani ba su dogewa akan wannan shi yasa sai ka zo na ce kai ai an ce aljanna sama da boci kai ka ji an ce an tubsa da nafsun bima kasabat ka ce aljanna sama da boci akwai rabo amma ina ganin kai rabon wuta na gare ka laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi' ita wannan rayuwa laysa laha min dunillahi wali ba ta da waliyi wato majibincin lamari wala shafi'un ba ta da ba ta da mai cetonta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma bayan ubangiji ko kuma gun ubangiji ba ta da wanda zai cetonta an gane ko to wannan kuma mun yi bayanin waliyantaka a cikin ayoyi da dama mawdu'i ne na alqur'ani sannan mun bayani akan shafa'a da wanda akwai a cikin alqur'ani da wanda babu akwai wanda wato wanda ta tabbata a cikin alqur'ani da wanda aka kore makafirai wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha ko da rayuwar nan ta'dil tayi kokarin bada fansa shine ta'dil daga al'idlu ne shine an-nadhir tamka kullu adlin duk abinda za ta bayar ko da za ta bayar dan san ba ta da komai ma la yu'khadh minha ba za a karba gari ta ba to nan sharadin da Allah ce inda za ta fansa iyama ma babu abinda za a yi fansa an gane ko mutum bai da abinda bai fansa da shi ko akwai babu komai ya koma na Allah inna nahnu nadhiful arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un to kuma ya an kai amma duk abin da dan adam zai kawo ba za a faru ba wannan yana nuna mu da kimar imani mutum zai yi gurin cewa zai bada fansar iyayen shi da kowa Allah ba zai karba ba yawaddu almujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi banihi ayan shi wa sahibatihi da matarsa wa akhihi da ƴan uwansa wa fasilatihi da kuma family din shi ko mu ce kabilarsa allati tuwihi wanda take bashi kariya yace kai wa man fil ardi jami'a da annabawa da mutane na gari da malamai da kowa Allah ka sa su wutar jahannama shi dai shi aljanna subhanallah shi yasa Allah ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an kai wa mithluhu ma'ahu ko da suna da abinda duk dukiyar da ke saman kasa ta su yi wa mithluhu ma'ahu sai tabbatun waɗanda ayoyin da sun kace law anna lahum mil'ul ardi zahaban ko to a'a wa mithluhu ma'ahu ko da suna da abin da yake tamkar tamkar shi in dai suka zo suna neman fansa suka ba so ba za a karba ba me yasa saboda a nuna maka imani in Allah ya baka yayi linkin ba linkin abin da ke cikin duniya amma yau babu abin da hankalin mu ke tashi gare zuwa gare shi sai abin da kafirai suka mallaka sai abin da fasikai masu saba ma Allah suka mallaka law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu wannan an kawo shi ne tamkan misali ko da ya zo da misla misla misla misla mislahu ma'ahu ila ma la nihayata lahu ba a karba amma kai Allah ya baka imani kana musulmi kuma kana kallo a kai Allah bai ma komi ba to bare a amshe imanin naka sai a baka abinda an kaba wani kafiri kai ko a baka kafirci ku ga yadda zaka rayuwa Allah shi muna tsari wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha kullu adlin kinan kaga wannan ya nuna kowanne da an kace mil'ul ardi zahaban ko ko law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu to nan sai an kace kullu adlin ko ba wanne ne ko da mil'ul ardi ne ko wa mithluhu ma'ahu ne ko da ma wa mithla mithla mithla ma'ahu ne kullu adlin la yu'khadh minha Allah ba zai karba ba Allah shi mun tsari Allah ce to ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda ubsilu mun faɗi ma'anar kalma ta al-ibsal halaka ko an ka yanke musu kamna daga rahama Allah ko ko aka halakar da su ko aka tona musu asiri wato bima kasabu saboda abin da suka aikata ba wai Allah ya yi niyyar haka ba dan saboda ya tozartar da su lahum sharabun min hamim lahum suna da sharabun abin sha min hamimin wanda yake na ruwan zafi nan an gabatar da jaruwal majrur saboda min saboda aruna masu kadai suke da abin sha na zafi an gane ko domin kafirai waɗanda ba su yi imani ba an gane ko su suke da abin sha na zafi muminne kuma nasu ba zafi ke da shi ba an gane ko to ya kamata ya ce sharabun hamimun lahum sai lahum sharabun min hamimin su kadai kafirai suke da abin sha na zafi waɗanda ba su yi imani ba domin gida nawa gare mu a lahira muna da gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'id to su wadanga fariqun fi sa'id su adda lahum sharabun min hamim kenan yan aljanna su ba su da sharabun min hamim ba su da abin sha mai zafi an kebance shi daga gare su su kadai za su sha mai zafi su kuma masu imani mafhumuhu in an kai hasarkin shi su kadai za su sha wanda bai da zafi ina fata an fahimce ni to shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala nuna kebancewa shi shi yasa lokacin da kafirai za su nemi a dan musu ruwan aljanna ko ba haka ba an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah bi zasu rasul قالوا إن الله حرمهما على الكافرين tunda an haramta su kenan wani na annasu mai zafin nan shine za su sha Allah shi mun tsari wannan sharabul din nan tankirin shi da an ka kawo wadan sun kace litta'zim saboda girmamawa a nuna wato girman wannan ruwan ko kuma dan su malamai suka ce littankir saboda littanwi'i za su sha kala daban-daban daban-daban daban nan abin shan ruwa wanda kuma wannan abin sha Allah ya siffanta shi da abubuwa daban-daban cikin alkur'ani in ka ga dama kana iya daukan maudu'i abincin kafirai a cikin wutar jahannama ko kuma abin shan kafirai a cikin wutar jahannama wudu'i ne na alkur'ani sai ka dauko ayoyi amma nan mu nan sharabun ana magana ne kan abin sha sifofin shi suna da yawa cikin alkur'ani in ka dauka wato in ka dauka daga cikin abin da suke sha Allah yayi muna bayani a cikin suratul abin nan al-kahf wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl ko ba haka ba sai Allah ce yashwil wujuh wanda wato naman abin nan fuska zubewa yake yi gaba ɗaya an gane ko bi isa sharabu wa sa'at murtafaqa sannan kuma Allah subhanahu wataala nuna in an sha in ya isa cikin ciki kuma ba wai wani daɗi za a ji ba wasu kuma an hamiman fa qatta am'a'ahum na wato ruwan zafi ne wanda yake yana yin kata kata yayi raga raga da abin da ke cikin cikin dan adam to wanda wannan bai ta kare ba in an kare daga shi wato za a yi mai sha ne irin sha na raƙumi an gane ko fasharibuna alaihi min alhamim Allah ce fasharibuna shurbal him wanda raƙumi ke kwada da ruwa haka ne ake tura musu shi da ƙarfi suna sha kaga abubuwan suna da yawa sannan ya tsufu na baina ha wa baina hamimin an suna kewayawa ne tsakanin su da wuta da wannan ruwan zafi haka dai zaka ga sifofin abin da ɗan wutar jahannama suke sha ko shi kadai ka ɗauka kana iya kai bayani akan abin nan Allah shi mun tsari da irin waɗannan ruwa min hamimin ruwan zafi kalima ta alhamim wani lokaci a larabce tana nufin masoyi wani lokaci kuma tana nufin mi tana nufin ruwan zafi shi yasa sai ka bambanta a cikin muqamatul hariri yace wa awaddul hamima walau jarra'ani alhamima wa awaddul hamima ina son masoyina walau jarra'ani alhamima ko da ya bani ruwan zafi kenan alhamim masoyi alhamim ruwan zafi ka a zo kuma dan qur'ani ne ya ce to kaji kuma wai kaji wani hariri na faɗi wannan magana a alqur'anance ma haka take domin Allah ya ce wala yasalu hamimun hamima masoyi bai tambayar masoyi ko ba haka nan bane sannan yace inna shajarataz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyi al hamim nan menene al hamim ruwan zafi alqur'ani ma ya zo da shi kau lahum sharabun min hamimin suna da abin sha wanda yake da ruwan zafi wa azabun alim da azaba mu'lim alimun nan bi ma'ana mu'lim duk da yake wasu malaman lugha irin su asma'i sun ce wato fa'ilun ba ta takwa bi ma'ana muf'il amma an yi masa raddi in ba wannan riwaya ta inganta zuwa gare shi alimun bi ma'ana mu'lim mai sawar radadi bi ma kanu yakfurun saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah na an kawo bi ma kanu yakfuruna ai saboda sun kasance suna kafircewa sun kafirce ma Allah sun kafirce ma mala'ikun Allah sun kafirce ma manzannin Allah wani na iya cewa a'a ai a cikin kristanci da yahudanci akwai mala'iku akwai littattafai akwai kaza rukunnan imani shidda in ka karyata guda duka ka karyata su sun ce sun yi imani da Allah amma sun yi shirka da Allah sun ce uzairu dan Allah ne sun ce yesu almasihu dan Allah ne kaga nan shirka ce ko ba haka ba sannan ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa bi ma kanu yakfuruna in sun kafirce ma dai duk ba su imani da su ba ina fata an fahimta ko kuma ka ce ma kanu yakfurun an shafi al'umumu saboda sun kafirce domin Allah bai yi itibari da ɗaya daga cikin abin da suka yi imani da shi ba saboda mi saboda in sun kafirce ma ɗaya sun kafirce ma gaba ɗaya Allah shi muna tsari sai Allah ce qul ana du'u min dunillah
qul ana du'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين kafin mu ci gaba da bayani akan wannan aya wannan aya da muka wuce lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun tana daga cikin ayoyi mutashabihatul alfaz waɗanda sun yi kama da waɗansu ayoyi a cikin waɗansu surori misali cikin suratu yunus walladina kafaru lahum sharabun min hamimin min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun to can huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil nan ko wato nan ba wato an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi' wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubtiru bima kasabu nan babu walladina kafaru to sai aka ce lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun yakfurun sai kul anad'u min dunillah domin wato har da alqur'ani wani lokaci sai ka iska kana wata sura ka shiga wata sura to amma tunatar da mutum wani lokaci yana sawai ya fahimci cewa akwai ƴan uwata a cikin wuri kaza akwai ƴan uwata a cikin wuri kaza Allah ya gane da mu kul ka ce da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul ka ce da su an gane ko asalin shi uqul a larabci domin qala yaqulu asalin shi yaqulu qawlan an gane ko shi kanshi qala asluhu qawala fa'ala to yan ka ce qul kaga an ce aslin shi uqul an cire alhamza if'al an gane ko kuma an cire mi an cire ayn sai zaman to ful a wazinu sarfi qul ka ce da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam anad'u min dunillah a hamzatul istifham ce tambaya ce don inkari koko don mamaki anad'u min dunillah yanzu zamu bauta ma wani Allah domin addu'a nan bi ma'ana al-ibada an gane ko kira ne wanda yake sa zamanu al-ibada zaka ga malaman tafsiri sun sana abudu wani lokaci an gane ko yanzu zamu kira wani koma bayan Allah ma la yanfa'una wa la yadhurruna abinda ba zai amfane mu ba ko ba zai cutar da mu ba kaga anad'u min dunillah wagga jumla anad'u na farko na du'u fi'ili mudari'i to fi'ili mudari'i kuma ya kamata a ce yana da dhamma ko ba haka ba to sai zaman to mu'tallil akhir ne da ayadu to dhamma ba ta bayyana akan shi sai zaman to wato na du'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala al-wawi mana'a min zuhuriha al-mim as-siqan sa'inawi in ya unce mana amin zuhuriha asiqan in kuma alif ne mana amin zuhuriha mi asta'addu dan bayyuwa ta bayyana to kaga nad'u fi mudari kuma jumla ta anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina har zuwa karshen aya dukkan ta jumla ce matsayin maf'ulun bihi take domin shi kul kace to mi za a ce anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwatu ash-shayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwa al-huda dukkan abin da gabaci wancan qul duk matsayin maf'ulu bihi shiki hawa ga qul tana iya shiga domin yana daga cikin abin da anka umurce shi yace sai ta zama to maqul al-qawli wannan shi ma sai an shirya to Allah dai gane da mu to kul anad'u min dunillah kace zamu kira wani Allah ko zamu roki wani Allah ko zamu bauta mu wani Allah ma la yanfa'una wala yadhurruna wanda ba zai amfane mu kuma ba zai cutar da mu ba malaman tafsiri da balaga ta alqur'ani suka ce wani lokaci za a kaddarta annafu akan ad-darru wani lokaci za a gabatar da ad-darru da akan annafu a cikin alqur'ani to menene hikima ta wannan malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa wato al'asulu in an gabatar da annafu saboda shi ne abin da ɗan adam yake bukata kenan an kalli abin da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa ko ba haka ba mine ne mutane yake so amfani mine ne mutane suke gudu cutarwa to kenan nan Allah ya kalli abin da ɗan adam yake bukata shi yasa ya fara da annafu wani lokaci kuma zai fara da abdarru saboda mi saboda abin da ɗan adam bai bukata shine yake so a nisantar masa da shi to shi yasa suke cewa duk abin da mutum mai hankali na duniya yake nema mahsurun fi shay'aini abu biyu ne dan adam yake so daf'u dar ya tunkuɗe cuta daga kan shi wa jalbun naf'i yami ya samu amfani to sai malaman usulul fiqh sun kace wato daf'u darri muqaddamun ala jalbin naf'i wato in an ka zo ga cuta ga amfani to ba a kallon amfani sai an tunkuɗe cuta shi ne abin da kamata a gabatar domin mi domin akwai cuta amfanin tana yawa ba zai amfani ka ba to don haka shi yasa suka ce nan Allah ya gabatar da annabi kan azzar saboda ya kalli abinda dan adam ya fi bukata shine abinda dan adam yake nema waɗansu malaman balaga suka ce a'a nan a wani lokaci Allah zai kaddara shi saboda siyakin sura misali a cikin suratul a'raf Allah ya gabatar da annabi akan azzar qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah suka ce saboda yayi bayanin shiriya da bata a jere an gane ko man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun to kaga man yahdillahu alhidayah me yake me yake dare da ita annafu ko ba kadan bane wa man yudlil ad-dalal me yake kama da shi shi ko ad-dar amma a cikin suratu yunus tace qul la amliku li nafsi ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وبيسا كان أنك كما تدى الضر أكا النفع سوكا تسمو دا سورة تنا بياني نتافارو دا الضر تنفر كنت وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أنقالي كو أما Sheikh At-Tantawi cikin tafsirin sa Al-Wasit yace a cikin wato suratu Yunus da cikin suratul A'raf shi abin da tafi akan sa an gane ko wato da aka zo a cikin suratu Yunus ana bayani ana bayani ne akan kafirai kafirai kuma suna son a kawo musu azaba ko ba kanan bane sun ce a kawo azaba da gaugawa wa yastanbi'unaka a haqqun hum ko ba haka nan bane wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin to abinda suka nemi a kawo musu shine cuta to sai an ka ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah amma a cikin suratul a'raf abinda ake akan shi an gane ko saboda ana bayani ne kan amfani cewa wato shine abinda aya take bayani akan shi fil asli shine abinda ake magana akan shi dan a nuna manzo sallallahu alaihi wasallam bai da ikon tafiyar da wasu al'amurra cikin kauni na Ubangiji sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, an gane ko, to shi yasa sai ya ce, Kulla amliku li nafsi, naf'an wala zarran illa ma sha Allah, walau kuntu a alamul gaiba, kaga lastaksar su min alkhairi saboda yana magana ne akan samun alkhairinsa kuma masaniyar su. Shi abin da shaikh ya ce akan shi kenan, kun da ya ji abin da malamai suka faɗa, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. An gane ko, قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أبن دبايا أنفاني مكم بذي تتدمو با ونرد على أعقابنا سنة أما يدمو أكم دبايا دبايا مو بانا نفين أتورا ككوما بايا باعا كفتنا كتك مسلم ككوما كافري شيني أبن داكي نفين نرد على أعقابنا العقب واتو دقا دقاكو رد على واتو على أقبيه شيني يا كوما أكن دقا دقنسا يا كافرتا شيني أبن داكي نفين أنا باوي أي دبايا دبايا دبايا با وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كيف فهمت wannan to wani raddu ala aqabina mu koma akan baya baya daga baya bayan daga digan mu ko da baya da baya mu kafirta ba da izhadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu to nan wa yake magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya taba kafirci balle hannu wani raddu ala aqabina a akwai ayat tambaya anan manzo ya taba kafirci to idan bi yace wani raddu ala aqabina mu koma baya ba da izhalan Allah bari Allah ya shirye da mu malamai suke cewa wannan usulubi ne na alqur'ani wani lokaci annabi yana magana saboda al'ummarsa su can da sun zamanto kafirran to saboda yana magana ne da sunan al'ummarsa wasu kuma malamai suka ce a'a irin fi'ili na radda an gane ko da fi'ili na ada da fi'ili na taraka wani lokaci suna zuwa ba ga ma'anarsu ta asali ba an gane ko nan wani raddu ala aqabina ba ana nufin annabi ya ya, ya taba zama kafiri ba a'a mu wayi gari muna kafirai kamar lokacin da annabi abin nan annabi shu'aib وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا سيسوك تمي aw la ta'udunna fi millatina kaga ko ku dawo alhali ko annabi shu'aib bai taba yin kafirci ba ina fata an fahimce ni in ba baka gane wannan ba wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kaga kafirai ba suna ta faɗa ma annabawan su wannan to ya zai ya ce annabawa sun kafirta a a nan ko ku wayi gari kuna cikin mi kuna cikin al'ummu ko ku suna magana ne ga magoya bayan annabawa ko kuma a'a suna magana ne akan kowaye gari a cikin wannan ɗabi'a tamu an gane ko shi yasa in ka zo wajen tafsirin alkur'ani sai kai hasara da irin waɗannan kalmomin domin wani zai iya ce maka to ai an ce kaza an ce kaza ko ba haka ba annabi yusuf ne yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaq wa yaqub menene ma'ana inni taraktu millata qaumin inni taraktu ni nayi na bari ashe ya taba zama akan kafirci wasu malaman tafsiri suka ce anan ma'ana imta na na kame ba zan yi ba amma in ka ce taraktu kenan kana nufin ya taɓa yi sannan ya bari ka koga zaka samu matsala duk da ke da yawa ba su hankalci ma ma'anar ba dan in su hankalta suna ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nuraddu ala aqabina za a mayar da mu akan digadigan mu koma kafirai ba da idhadana Allah bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu kalladhi istahwathu shayatin kamar wanda istahwathu shayatin hawa da larabci tana nufin yaso abu an gane ko wani lokaci hawa tana nufin faduwa wani lokaci hawa fil ardi tana nufin yayi tafiya a cikin kasa mai nisa ba san inda yayi ba an gane ko to sai malamai suka ce kalladhi istahwathu shayatin kamar wanda ko kamar mutumin da istahwathu shayatin an gane ko istahwatu shayatin kenan shaytanu istahwatu suka jashi cikin kasa domin al-alif was-sin wat-ta an gane ko ta dullu ala talab kenan sun kira shi ya bi su a cikin kasa har ya bata ba san inda yi ba ko kuma kalladhi istahawathu shayatin kamar wanda shaytanu suka sa mishi son kauna kenan suka umurce shi nan istahwa ay amaruhu bil hawa sun umurce shi da son abu har ya riga ya makamta bai son abu ko ba haka dan bane domin in mutun ya makamta game da son abu yana gani baya gani hubbuka shay yu'miko wa yusim ko ba haka ba in kana son abu zai makamtar da kai kuma zai kurumtar da kai ko ba haka ba mai alburda yace ya la'imi fil hawal udri ma'diratan مني إليك ولو أنصفت لم تلمي أدتك حاليا لا حالي بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي وبا هكذا شاعر يكي صفا وتما تاري يكي سو توشيكو هنا سنتنا تنينا كرمي تيتي أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن دعا الله كباني لا فيها يتي أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى tun ina yaro karami ba sa abin da soyayya ba sai son ta zo cika min zuciya yace fa sadafa qalban khaliyan sai yazo ya samu zuciya wanda take khaliyan wofitin ta ba komai cikin ta big empty fatamakkana sai ya cika ta tap shi yasa ban gane komai to dan haka istahwatu shayatin wadansu malamai suka fassara shi ibn jarir sabr yace istafalatu ma'ana suka yi amfani da shi ya zamanto bai da wani abu wanda zai yi sai wanda suka umurce shi an gane ko wadansu malamai suka ce a istahwatu shayatin kenan suka jashi suka tafi da shi cikin kasa ya bata ko ko istahwatu suka umurce shi da kamna kamna wadda ta makamtar da shi to mutumin da shayatin sun kabatar da shi fil ardi a cikin kasa hayrana yana matsayin imautacce shine hara ya haru hayaran shine mutumin da ya ɗimauta a gane ko mutumin da bai san inda za shi ba bai san abin da zai zaba ba ya rikice lahu ashabun yana da abokanai ko abokai yad'unahu ila alhuda suna kiran shi zuwa ga shari'a suna cewa itina ka zo muna an gane ko kalima ta iti cikin alqur'ani in za a hada ta za a karanta alhamza kenan lahu ashabun yad'unahu ila alhuda tina amma idan zaka tashi akan wannan kalima to ya'un zaka maida ta an gane ko da yawa zaka ji wani ya ce yad'unahu ila al-huda itina a'a yad'unahu ila al-huda in ka tsaya ne sai ka ce itina da yawa daga cikin masu karatu alqur'ani suna yin wannan banda an gane ko ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmi in kuntum sadiqin sai ka ce itina a'a a rubuce in za a haɗe haka yake amma a karantawa a riwaya mutawatira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya'un ake maidawa amma wani sai shi tarkici da kai saboda karamin sani hukumi ne ya kamata mutum ya tashi ya karatu ka bar gardama da malamai ga abin da baka sani ba Allah shi muna mai kyau yad'unahu suna kiran shi ilal huda suna kiran shi zuwa ga shari'a suna cewa itina ka zo muna an gane ko to dan malaman tafsiri suka ce kenan su suna akan shari'a shi yana akan bata sai suka kira shi an gane ko akwai wata riwaya daga ibnu abbas ibnu jarir at-tabari ya kawo ta lahu ashabun yad'unahu ila al-huda su waɗannan mutanen shi a fahimtar ibnu abbas suna akan bata ba akan shirya suke ba an gane ko tunda an ce lahu ashabun yad'unahu ila al-huda suna kiran shi zuwa ga shirya sai ibnu abbas ya ce a to su waɗannan mutane ba akan shirya suke ba ibnu jarir at-tabari ya ce to in wannan riwaya ta inganta abba Allah ya kire su a ila al-huda da hikaya Allah ya bayar yace suna tsammanin cewa akan shirya suke amma yace yad'unahu ila al-huda suna kiran shi izuwa ga hanya ta gaskiya to kaga cewa akan bata suke yace sai inda dama akan labari hikaya ce Allah yake bayarwa to wannan babu lahi wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi adh-dhikru ko ba ka ba innaka la majnun kaga da sun kace ya ayyuhalladhi nuzila alayhi adh-dhikru ba dan sun yi imani da shi ba innaka la majnun ana sauka mu mahaukaci da adh-dhikr kaga nan hikaya ce ake bada labari waɗansu malamai suka ce a'a da ya ce ya da'una hu ilal huda an shafe ala za'mihim akan wato tunanin da suke yi su akan shirya suke suna cewa itina ka zo muna qul inna hudallahi huwal huda a cikin bakara da cikin suratul an'am sai an ka ce qul inna hudallahi huwal huda a cikin suratu Ali Imran sai an ka ce qul innal huda hudallahi to menene sirri na wannan malaman balaga ta alkur'ani sun yi bayani mai yawa duk da yake lokaci na hararen mu akwai wani babban malamin tafsiri a kasar Libya ya karantar da mu a shekara ta uku jami'a ana kiransa wato Abdul Da'im Bajikni duk da yake Abdul Da'im babu sunan Allah Ad-Da'im an gane ko amma can a jami'a ana kiransa Bajikni ya rubuta wani bincike akan majalla ta kulliyatud da'watul islamiyya adadi na 21 wadda ta fito a 2004 2004 yake cewa malamai sun yi sabani na balaga menene hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya kawo qul innal qul innal qul inna hudallahi huwal huda a cikin suratul baqara da kuma cikin suratul an'am amma cikin suratul ali imran sai suke qul innal huda hudallah to menene hikimar da a cikin wannan suka ce a cikin suratul baqara yahudawa sun yi iddi'a'in su kadai ne akan shari'a an gane ko wa qalat al yahudu wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum to tunda sun yi haka sai aka nuna qul innal huda hudallahi dan a kore cewa wannan magana ta su ƙarya ce nan ma cikin suratul an'am da anka zo qul inna qul inna hudallahi huwal huda an yi hasurkin shiriya domin mushrikai suna iddi'a'in su ne akan mi akan shiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan shiriya yake ba to amma a cikin suratu ali imran sai anka ce qul innal huda hudallahi saboda can ba suna iddi'a'in sha makance shiriya ba amma suna kokarin batar da mutane ne daga addini shi yasa ba a kawo shiriya Allah ba sai an nuna a'a shiriya dai ta Allah ce domin nan suna kokarin su batar da mutane ne ina fata an fahimce ni wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نان سنة سوسو قصد متاني شسا أنك تقول إن الهدى هدى الله تنكو سنتي باب وندي شريع باسوبا تأنك تياء قل إن هدى الله هو الهدى shi yasa in ka ga wata kalima ta gabata ko wata kalima ta yi jinkiri a cikin alkur'ani in ka bincike littattafan da suke magana akan wannan zaka samu bayani mai yawa ka dibi at-ta'birul qur'ani na dr fazil samar ra'i ka dibi mallaku ta'wil akwai littattafai da dama al-kashaf na imam az-zamakhshari wajen wato balaga ba wajen aqida ba saboda wajen aqida mu'tazili ne ka dibi at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da sauran littattafai na balaga waɗanda su nuna maka hikimar kaddamawa da akharawa da sauran abubuwa dan ka fahimci hikimar da ke cikin alkur'ani Allah ya gane da mu قل إن هدى الله هو الهدى كتي شريعة واتو شريعة الله إتتي شريعة an gane ko ba wai abinda ku kuke faɗa ba cewa ku ne akan shirya wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umurce mu umirna an umurce mu waye umurce su Allah subhanahu wataala domin wa annabi ibrahima kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba Allah ce id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu لرب العالمين تشكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تو إن يا زمن توشي النبي إبراهيم إذ قال له ربه أسلم وهي أمر تشي لشي شيكو منزا الله صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سي زمن تو وأمرنا لنسلم لرب العالمين أن أمر تشي مميك وين ne umurnin kinan Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne yake umarni da a miƙa wuya zuwa gare shi an gane ko kenan Allah shi ya yi umarni da a miƙa wuya zuwa gare shi wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umurce mu mu miƙa wuya ga ubangijin talikai an gane ko a cikin suratu ghafir sai an kace qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani albayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin kaga nan wa umirtu an uslima li rabbil alamin bil ifrad an umurce ni nan ko wa umirna to kaga wannan qadiyya ce wadda za ta kai mu zuwa ga usulul fiqh domin can an umurci manzo to in an umurci manzo an umurci al'ummar sa ko kaga malaman usulul fiqh suke cewa in an umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to al'ummar sa ta shigo ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da ita in an ku umurci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gane ko to shi ma ya shigo ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da shi ya za mu gane wannan ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza tallaqtumun nisaa kaga ya ayyuhan nabiyyu annabi ake kira sai an ka ce idza tallaqtumun nisaa ba a ce idza tallaqtan nisaa ba hukunci ya shafi kowa ko bai shafi kowa ba an ka ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum da masu imani ake ko to kuma sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lakum kaga lima tuharrimu kaga nan annabi ake magana kuma can la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum sai dai can nahayi ne wanda yake an biyo shi kai tsaye nan ku akwai wato tambaya wanda akwai tausayi gare ta wato tausasa zance zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk inda manzon zance ya zo zaka iske in dai an umurci manzo an umurci al'ummarsa da an ka ce qul inni umirtu an an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-dina to su ma masu imani an umurce su su bauta ba Allah mukhlisina lahu ad-dina dan ya ce fad'u allaha mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun mun fahimci wannan da kyau ko wa umirna an umurce mu Allah ya umurce mu li nuslima mu miƙa wuya al-islam shine addinin musulunci addinin mi addinin annabawa gaba daya shine addinin mutane na gari duk wanda ya riki wani addini wanda ba addinin musulunci ba Allah ba zai karba ba dukkan annaba babu wani addini wanda ba musulunci ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim to Allah ko ko annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl to ya za a yi wani mutum ya zo ya ce a musulunci yanzu ne daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabin da Allah turo face musulunci ya zo shi annabi yaqub ya gaya ma ƴaƴansa am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ko ba haka nan bane sannan kuma annabi yusuf haka ya roki Allah yace tawaffani musliman wa alhiqni bi bis salihin annabi nuhu ya faɗa wa umirtu an akuna minal muslimi to ya zai wani mutum ya zo ce a akuna addini babu wani addini wanda ba musuluncin nan ba in ka kauce mai wallahi ka halaka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma musulunci shine ka bi abin da Allah ya ce in kuma musulmi yayi abin da Allah ya ce ba a ce mai dan tsanani ko ko mai tsatsauran ra'ayi wa yake a sa hijabi to mace in ta sa hijabi sai a ce san da tsatsauran ra'ayi wa yake ake ayi salloli guda biyar Allah dan mutum yana salloli lokaci biyar a cikin yini sai ce yayi yayi tsananta me ya tsanani a'a tsanantawa shine kai abin da Allah bai ce kai ba kuma ka danganta shi zuwa ga addini amma yin sallah cikin lokaci wannan ba tsanani bane sawar hijabi ba tsanani bane karatun alqur'ani ba tsanani bane cewa riba haramun ce ba tsanantawa bane ku dawo mu ga mu'amala ko ta musulunci shine kawai abin da an ce amma ce a'a musulunci na da tsanani musulunci bai da tsanani kuma wannan magana ta tazammanu shay'an tana iya kai dan adam zuwa ga kafirci domin Allah ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra to Allah ce yana son sauki ga mutane kuma kace a'a shi Allah subhanahu wataala ya ka mutane addini mai tsanani saboda ba bar mutane suka je suka namiji ya aure namiji ba mace ta aure mace mutane suka sha giya suka ci riba suka saci dukiyar mutane suka abin da suka dama da ita suka ci haram suka yi mata duk in ba a bar su suka yi haka ba sai a ce musulunci na da tsanani a'a wallahi ƙarya ne mutum nawa yake akan addinin musulunci a yanzu mutum biliyan ɗaya da mutum miliyar ɗari miliyon ɗari biyar tun a dubu biyu da goma sha hudu vatican ta fitar da rahoton cewa babu addinin da yake da magoya baya irin musulunci to yanzu duk mutum biliyan ɗai tun wancan lokaci da mutum miliyon ɗari biyar su zaɓi wahala addinin da adda wahala wahala ko mutum guda bai son wahala a duniya baiwa addinin da al'umma wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ku zo kuna muna ƙarya kuna cewa addinin musulunci yana tsanni ina tsanni yake ya za a yi mutum miliyon biliyan ko mutum miliyar ɗaya da mutum miliyon ɗari biyar su zafi tsanani ina tsanani yake cikin addinin musulunci abinda kuke so a bar ku ku hole ku hole kaji Allah ya ce zarhum wa zalil ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahawa kuma Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhil mu'amal wannan amma magana wannan ƙarya ce wa umirna li nuslima li rabbil alamin an umurce mu mu kauya ga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zo a cikin suratul shu'ara qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ina ganin ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu na rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh